وسلم تسليما كثيرا وآنك يا مؤين
وروي عن عمر رضي الله عنه an rawaito daga sayyidina umar allah ya kare da a gare shi da an ana cikin bayanin haƙurin annabi alaihi salatu wassalamu da yafiya da kuma wato afuwar da yake yi a nan muka kwana to an rawaito daga sayyidina umar allah ya kare da a gare shi annahu qala fi ba'd kalamihi cewa shi sayyidina umar ya faɗa daga cikin zantuttukan da ya yi to bi abi anta ummi ya rasulallahi ya eh, bi abi anta wa ummi mahaifiyata da mahaifina su zama fansa a gare ka ya rasulallahi
lakad da anuhan nuhun ala qaumihi laƙar da anuhu ala ƙaumihi ya rasulullahi irin wannan cuta da ake maka da- da- da da takurawa da ake yi da rashin mutunci wannan da- waɗanda suke maka ɗinnan fa ba funka dangi suka yi ba ba funka matsayi suka yi ba ba shigogo ba ne kai a garin nan fa asalin asali asalin asali kai ma fa kake yanda suke takama haka kake takama amma dan me isa za su dinga yi maka irin wannan abin da suke ya rasulullahi a kyale su bayan kuma laqad da anuhun annabi nuhu da aka dinga yi masa irin wannan aka ki imani da shi sai sai mummunar addu'a ala qaumihi a kusa kafiran mutum wato al'ummarsa da suka ƙi ba da gaskiya cutar ta kai cuta citocin da haka ne sai ya kai kuka gurin Allah ya musu mummunar addu'a faƙala ga addu'ar da ya nan rabbi la ya ce rabbi la tazar alal arda min al kafirin dayyara ko sabon ya kai matuƙa saboda ka an riga an gaya masa ba fa wanda zai ba da imani yanzu kuma wanda duk zai ba da imani ya riga ya bayar ba saura ce to tunda ba saura rabbi la tazar alal ar kar ka bar duk wani kafiri min al kafirina kar ka ba ko daya alal ardi a bayan kasa eh da yaran ko da guda ɗaya ne kwaya ɗaya ma kar ka bari galibi shi da yaran al'arabci abinda ake nufi da yaran kaman an je yaki an ci gari da yaki za kuma a ci gaba akwai wasu a gaba to akan bar wasu dan jama'a ko mutum daya wanda zai zauna a nan baya eh, yana dan lura da gari cikin garin inda aka cinye da sauransu yawanci shi zai dai al'arabci ake cewa da yaran ko shi karka bari eh saboda cutar ta kai cuta kuma an sanar da shi cewa ba sauran musulmi to ya rasulullahi kai ma mana walau da auta alaina ko لو دعوت علينا مثلها تحقق la halakana me inda a akhirina ka gani ya rasulullahi da kai addu'a alaina mislaha da misalin ita wannan addu'a ko la halakana min inda akhirina ai da na farko da na ƙarshe duk da sun halaka zance ne irin na larabawa alaina misil hala halakana ba wai yana nufin su din ba eh wani irin tsarin zance ne na larabawa da za ka yi addu'a duk masu cutar kaɗin nan tun daga na farko har ƙarshe duk su halaka a huta ma na
فلقد ودع zaharuka ya ce ya rasulullahi mu ba mun sani kuma kai ma ka sani ko Eh, fa'idatul khabar kenan a balaga yace wode a zaharuka kana sallah ma fa an zo an taka wuyanka an taka bayanka dan wulakanci
ودعي wajahuka an ji ma ciwo a fuskar ka jini yana ta zuba fa وكسرت an fa karya ruba'iyatuka an karya haƙoranka duk waɗannan mutanen ne suka yi ko إيه، فأبيت أن تقول لإخان illa khairan eh ya rasulullahi duk abin nan da aka yi maka fa ai ba a yi wa annabi nuhu ɗaya daga cikin waɗannan ba to me yasa su zaka kyale su su dinga yi maka irin wannan raini eh kuma gashi ma maimakon kai wannan addu'a eh an ta ko a baita sai ka ki ma kai musu wannan mummunan a- addu'ar kai dai sai dai ka faɗi la khairan sai alheri kai kike musu wanne ne alherin sai fi sai na umar da kansa ya fassara ya ce maimakon ka yi musu ka ce Allah ya halakar da su sai cewa kai wa Allah Allahumma gafir liƙaumi Allah ka gafarta wa mutanen nan nawa masu cuta ta dinnan da ba su imani ba to Allah ka gafarta musu fa innahu la ya'lamuna ba su sani ba ne da sun yadda sun san ni annabin ne ai ba za su mun haka ba eh ko eh duk wannan abin da aka yi masa kenan ba alƙabi iya Allah ya ƙara da a gare shi wafaka hula Allah ya datar da shi ƙala ya ce to ka dubi ka jinjina wannan zancen fa ka jinjina Allahumma gafir liqaumi fa innahu la ya'lamuna jinjina ta bincika ta sake dubanta yanda aka yi masa da kuma shi wannan da ya faɗa da nauyinta a mizani ka san kuwa inda ka duba to ka san jima'il fabali wannan shine karshe kat wanda ya tattare duk wata fabala duk wata cuta da za a yi wa annabi an mata amma shi kuma addu'a yake musu na su shirya wada rajatul ihsani da kuma kai kaiwa mutukar karshe gurin al-ihsani kyautatawa da kuma kyakkyawar ɗabi'a da hali wa karamin nafsi da mutuncin zuciya da girman zuciya sabari da kaiwa ƙarshe gurin asabar wal hilmi haƙuri kenan domin annabi alaihi salatu wasalamu lokacin da shi sai na umar ya ce a yi musu wannan addu'a ai da ya ga dama sai ya shiru tun da ba zai yi ba sai ya shiru kawai kaga in sai na umar ya ji an yi shiru ai ba zai maimaita ba ko ya nace sai an yi addu'a ba saboda mai biyayya ne shi kenan inda annabi ya yi shuru shi ne ya ce izilam ya katasir ba annabi alaihi salatu wasalam bai tsaya ba ma alas sukuti anhum ya yi shuru a kansu din shi bai yi musu addu'ar Allah ya halaka su ba kuma bai yi musu addu'ar Allah ya shirye shi ba duk zai iya yi shuru abin shi ko to bai yi haka ba har ma maimakon haka a fa'anhu sai ya musu rangwami sannan kuma sai ya tausaya musu irin wannan abin da suke kauce hanya wanda ya fi kowa tsada wanda ya fi kowa matsayi a gurin Allah shi fi suke wa wannan ashfaqa alaihim sai ya tausaya musu kuma ya ji kansu da yi wada'a ya yi musu addu'a kuma ko? Allahumma ahadi qaumi kaga yayi musu addu'a kenan ko ko Allahumma ghafir li qaumi ko kuma ya nemi ayi musu shafa'a ma a yafe musu shi ne ya ce a yafe musu ayi musu gafara au ahadi a wata ruwayar ko ahadi qaumi Allah ka shirye mutane na sababar shafakati eh kuma sai ya bayyana a fili dalilin tausayi da shafaka ɗin da yake musu da rahamar da yake nema musu da ya ce liƙaumi mutane na duk da cutar da suke yi ba su fita daga matsayin mutanensa ba duk da ba musulmi ba ne ba su fita daga matsayin mutanensa ba summa a ta zara anhum sai kuma annabi da kansa ya nemo musu ma'uzari da wannan jahilcin da suka yi na aikata waɗannan abubukan sai ya nemo musu ma'uzari ya yi musu uzuri kenan sai ya ce ai dan ba su sanni ba ne suke yin haka da sun yi imani da ni ai ba za su yi haka ba kaga uzurin kenan
walamma ƙara lahu rajulun to an gama wancan kenan kaga dai iya abubukan da aka faɗa an koro irin cuta kala-kala wacce aka yi masa ko eh amma duk gaba ɗaya duk da haka sai ya musu wancan addu'a eh Allah ya shirye su Allah ya gafarta musu eh ba su sani bane ba Allah ya sa su sani duk ya musu wannan addu'a to kaga ƙarshen haƙuri dai kenan ko walan ma ƙala lahur rajulu lokacin da wani mutum ko ko shi wannan mutumin ya ce da shi wani mutumin ƙauye ne ya zo ya ci aka yi rabo da aka dawo aka zo aka yi rabo Eh, da da manzo Allah ya tashi rabo an kawo kaman sadaka ne to da ya tashi yin rabo sai ya bawa mutanen maka muhajiruna kenan sai ya ba su kaso da yawa Eh, sai- a wata ruwayan ma bai bawa ansar ba eh to kaga a zahiri dan da na aishe dan zai shiga eh an ba muhajirai dan su yan garin su ne ko dan su yan uwansa ne Eh, ina fata an gane da ya- da yazo to shi wannan mutumin kauye ne saboda haka su ba ba su san daga kafa ko abu ba to saboda haka sai sai ya ce idil eh, kai iya ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idil ya rasulullahi ko ko ya muhammad idil kai adalci mana ya za a yi ka ba waɗancan da yawa mu baka ba mu kaɗan shine idil kai adalci domin wannan rabon fa da kai ba a nufi Allah da ita ba ka ji irin wannan bakan magana kaga wannan ai ai babban magana ce ko amma lam yazidhu fi jawa wannan maganar da aka faɗa wa annabi lam yazba abin da ya ƙara wa annabi fi jawabihi lokacin da ya tashi zai ba da jawabi zai zai ba shi ansa an bayyana lahu ma jahilahu sai ba abin da ya ƙara mana sai kawai da annabi ya tashi ba shi ansa sai ya ba shi ansar abin da ya jahilta wa Eh.
wa'ada nafsahu kuma abin mamaki ma bayan ya ba ya gaya masa dalilin da yasa aka yi wannan raban ko eh wa wa'aza nafsahu shi din kuma kansa shi annabin alaihi salatu wassalam kuma wai sai yayi wa kansa wa'azi to wa zakkara kuma ku- kuma yayi mata taz- tazkiri ita kanta zuciyar ka ji fa irin wannan abin da aka yi masa amma maimakon aiwa wancan shi wa'azi Eh.
ko wanda ya faɗi magana ba daidai ba Eh, maimakon ka ce ya adalci wannan ba a nufi Allah ba tambayi mana ka ce ya rasulullahi wannan rabon ni da nake gani ban gane hikimarsa ba ai kaga duk tambayar da iri ɗaya ce ko yawwa to wai maimakon haka sai ya ce masa a'a ai kai baka fahimta bane ba kuma wannan abin da ka faɗa ma ni ma ya kamata in yi wa kaina wa'azi in tunasar da kaina shine wa wa'aza nafsahu wa zakkaraha ma kana lahu bima qala lahu da abin da yace da shi cewa fa ba a nufi wato Allah da ita haka
sai manzo Allah yace da shi wai haka kai wannan mamakin ka wai haka mamakin ka faman ya adil illa ma adil abin mamaki yanzu in ni ban yi adalci ba duk a bayan ƙasa a duniya akwai wanda zai yi adalci ai ba wanda ya kai ni adalcin eh shine in lam faman ya adil illa ma adil in ban yi adalci ba wa zai yi adalci ta ba don ya zo ya ce mi kaza ai kaza duniya ai kaza ba ai da ba hakan ake ba a jahiliya wanda ya fi karfi ba sai ya je ba kawai ya ce mi ko kayan mutum ya miko kayansa ba in ya ga dama ma sai sai kawai ya sa igiya ya daura mutum ya ce kawai bawansa ne Eh, kaga akwai adalcin wannan shi ya ka adalcin ya hana wannan eh to in ban yi adalci ba waye zai yi adalci abun mamaki kai kuma da wannan maganar taka khiftu wa sirtu ai ai a'a kaji fa hibtu wa hasirtu illa ma adil eh wani babban magana ce wannan eh manzo Allah da kansa yace eh hibtu wa hasirtu in in in wani ne can sai ka ce ya lalace ya gama yawo in bai yi adalci ba eh ya gama yawo in wani ne can eh wada ha man arada min ashabihi katlahu eh, to shi da ya wannan maganar shi ma ɗin dai ko saboda babban magana ce wani daga cikin sahabbai an ce sai na umar ne a wata ruwaya kuma aka ce eh, khalid bin walid ne ya zabura zai kashe shi manzo Allah ya ce a kyale shi kyale shi ai ba haka ake yi ba shine wani haman arada min ashabi qatalahu ya ce eh karka kashe shi in ka kashe shi munafikai sun samu dama suna ta yada ƙarya to bare wannan gashi a zahiri eh sai sai su je su ta yada ƙarya in kama musulunta ma in ba kai sa'a ba kashe ka zai yi tunda kaga ya kashe wani ma eh
ولما تسدى له قيس بن حارث نعم ليمسك به نعم ولما تسدى له غورس بن الحارث كو غورس بن الحارث لوكacin da tasadda ya sadado ko ya sanda ya sadado liyaftika bihi danye masa kwab daya yewa annabi wai kwab daya ya lallabo ya zo ورسول الله صلى الله عليه وسلم muntabizun ta hata shajaratin kuma lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muntabizun yana dan kashin gide ta hata shajaratin a karkashin wata wata bishiya وحده wahashi shi kadai
قائلا kailan yana kailula yana baccin rana an sha wahala an je yaƙi ne an dawo an gaji an gaji saboda haka da aka zo wani guri sai aka samu aka samu inuwa bishiyoyi ga su nan saboda haka duk sai kowa aka watsa aka tafi kowa ya je ya sassami wuraren bishiya inda tafi liblib aka zo aka gyara aka ce annabi ya dawo nan ya dawo nan to tunda kaga kowa inuwa yake nema duk kowa yayi nisa kenan duk inda take nisa an tafi can saboda ka ba kowa shi annabi yana kailula yana baccin rana wan nasu qailuna su ma duk kowa ya kwa- ya ya kwanta ana baccin rana din nan عند ذات a cikin wan- wata yaƙi zatin riƙa'i ce yadda aka ce eh kowa ana bacci gaurarsa sai ya lallabo ya saɗaɗo sai ba inda ya tsaya sai sai inda annabin yake yana- yana kwance yana yana yana baccin ranan wannan فلم ينتبه rasulullahi sallallahu alaihi wasallam إلا وهو قائم eh ba- manzon Allah bai farka ba yana farkawa sai kawai ya ga gaurarsa a kansa a tsaye والسيف سلطة Sultan ya zara takobi ya rike a hannunsa.
فقال من يمسك
Sai gaurasi ya ce da annabi alaihi salatu wassalam manyan nan uka minni. To yanzu gani daga ni sai kai, daga ni sai kai. Eh, Waɗancan duk sahaban naka da suke ji da kai, ko? Ga- Ba su zo ba yanzu wa zai- wa zai- wa zai ka- kare ka daga gare ni, wa zai hana ka ga takobi a zare, ga shi a tsaye, ga kuma shi annabi a kwance. kaga ko ko mutum in mutum ne irin mu ko gudu mutum zai yi ai ai ba inda zashi kafin ka tashi din ma mai mugun nufi ai yayi nufin sa to manyan muna uku minni waye zai hana ni in- in yi abin da zan yi gani ga ka فقال sai Allah ya ce da shi Allahu Allah ne
فسقط السيف ai ai, motsa wannan da zai yi kawai sai bai ankara ba sai sai kawai ya ga takoban ya faɗi daga hannunsa فأخذه النبي wuf sai annabi shi kuma ya dauke takobin eh saboda haka kawai yana motsawa sai takobi ya fadi daga hannunsa yana fadowa sai annabi shi kuma ya dauke ya riki daman nasa ne na annabi ne ya rataye a jikin bishiya da ya zo sai ya dauke shi ya zare shi saboda haka sai annabi ya dau takobi وقال من يمسك shi kenan eh, kai, eh, daidai da daidai kenan ko da ya ce to to yanzu kuma al'amari ya juye yanzu ni ka ce waye zai hana ni- ka kai min abin da kai niyya ni na ce Allah to kai kuma yanzu waye zai hana ni ni da na rike wannan takobin ni ma in mai- in mayar maka da yanda kai niyya
قال sai ya ce آخذا ai ka to kaji fa kun haira akhizan ai ai ya rasulullahi ai ka ka zama mai afuwa mana ai ai kai baka yin haka kun ai ka zama wato mai kyakkyawan riko da abin nan mana eh ni ba mai kare nin kuma shi ba zai ce Allah ba dan shi ba wani Allah bai yarda da shi ba lata da uzza ne kuma in yace lata da uzza ya bata al'amari a gaban annabi ka ce lata da uzza kaga ai ya bata to ya sani sai ya ki faɗan lata da uzzan dan ya san ƙarya suke ba za su tare masa ba eh kuma wannan gashi kiri da muzu ya gani ya ce Allah Allah ya tare ko maimakon ya ce Allah shi ma maimakon abin nan ko eh sai bai ce ba amma dai sai ya ce to ai kai ba haka kake ba ka zamanto mai mai kyakkyawan riko da wannan takobin ai ba kai haka ba eh kalami dai kalamance zance dai ko to kuma daman yayi sa'a mai abin ne daman ko bai masa wannan kalamun ba ko bai faɗa ba daman halinsa ne na'am فتركه shikenan manzon Allah sai ya ce to shikenan zan kyale ka ba abin da zan ma amma da sharaɗi in kana so in kyale ka da sharaɗi ya ce eh me sharaɗin ya ce sharaɗi ne ka imani da ni ka yi da ni rasulullahi ne ya ce a'a gaskiya ni ban san wannan zancen ba eh inda na san wannan zancen me zai kawo ni nan ni dai kawai kai mun afuwa amma ni ba zan yarda da wani wai kai rasulullahi ba ne ba zan yarda da wannan sai manzo Allah ce dai shi to shikenan zan barka amma kamun alkawari in ka tafi duk wasu wanda za su ce za su zo su yaƙe ni ba za ka shiga cikin su ba yace to na yarda ba zan ba zan wannan ka san shi shi mutumin jahiliya wato wato da ƙarya da alkawari abu ne matukar muhimmai a gurinsu su in dai mutum ya yi karya ko sau ɗaya wallahi a jahiliya mutuncinsa ya zube kuma wallahi ba za su yadda da zancensa ba ko mun gaskiyar da zai faɗa yankin karya yake yi da Allah ba ya yi karya kaza kowa dai ya san tarihin da aka yi na na hirakalu da aka je an san waɗannan to haka nan in aka yi alkawari in dai mutumin jahiliya yi alkawari to in dai ka ga bai cika ba to wallahi in ba a yi sa'a ba kawai mutuwarsa ce ta sa bai cika ba shi yasa ce annabi ya ce da shi to kai alkawari ba za ka yaƙe ni ba kuma ba za ka taimaka wa duk wanda za su yaƙe ni ba ya ce to na yarda da haka wa'afa anhu shi kenan sai ya kyale shi duk wannan fa an yi Allah ya taimake shi babu wani sahabi da ya farka ya gan shi ko da an barka watakila kuma ai da labarin ba wannan ake ba sai dai ko shi wanda mai afuwan ne in ya ce da su a'a shi kenan an ta zauna faja ila kaumi da aka yi masa wannan alherin sai ga shi ya zo gurin mutanensa ga ‘yan uwansa kafirai kenan sai ya ce musu wallahi ji itukun min inda hairin na zo muku daga wanda ya fi kowa a duniyan nan alheri na yi nufin sharri kuma sai sharrin ya dawo kaina amma kuma abin mamaki sai ya kyale ni ban taba ganin wanda zai yi haka ba shine ji'itukum na zo da burinku min inda hairin nasi daga wanda ya fi kowa alheri da ba dan wato a ce shari'a ta Allah ba ce ko dan dan shari'a ta Allah ce na la ya hadi man ya sha'u ko to da ba don haka ba ana gaya musu wannan da shi da mutanen nasa ba sai su imanin ba to amma ba su yin ba saboda abin yana gurin mai abin to kaga wannan ma ai yana nuna maka haƙuri da yafiya irin na annabi alaihi salatu wassalamu na yana daga cikin manya-manyan wato labarin annabi alaihi salatu wassalamu fil afuwa a cikin yin rangwame da afuwa e afuwar da ya yi wa wato wata ba yahudiya wacce ta je ta yi mastaiwa annabu sammu fi shatin a cikin wato akuya cinyar akuya yana daga cikin abin da annabi yake da sha'awaci cinya ta akuya to yana daga cikin wannan to tunda sun san haka ta je ta dafa wannan kuma ta saka sammun da in an ci mutuwa za a yi nufinta shi kenan annabi ya ci ya rasu ko to da aka kawo kuwa aka zo aka ajiye an manala ya sa hannu kenan ya ɗauko zai ci sai shi wannan nama ya gaya wa annabi cewa akwai sammu fa a ciki ya rasulullahi karkace akwai sammu an ce kuma akwai sahabi ɗaya ko biyu wanda su sun riga annabin ci wanda su mutuwar suka yi sau da aka ta gaya musu manzo Allah ya sa aka kamo ta ba da itirafi ha aka kawo ta me kika saka a cikin wannan abu ce a me kwana saka kaza magana dai ya ce a ka faɗi gaske ai ce wane ne ya gaya maka na sa na sai ce naman ne ya gaya mun ba da itirafi ta ce eh to gaskiya ne ai na sa kaza na sa kaza na sa kaza ko eh to me yasa kika yi haka ai sani ne idan mulki kake nema to kawai in ka cika rasu a huta na huta she da mutane in ka kai annabin ne da gaske ai ba abin da za ta yi maka ko eh to yanzu yanzu gashin ta gaya masa ko kuma kuma gashi bai cin ba kuma abin da ta yi kenan kaga ita muqaddima ta ajiye amma tana jiran natija natija ko dai ya ci ya rasu sarauta yake nema ko kuma bai ci ba ko kuma ya cin bai rasin ba ya zama annabi a ita ce natijar ta ko to me zai biyo baya idan muqaddima ta zama kyakkyawa ai natija ta tabbata kenan amma tunda inna la yahdi man yasha'u bata yi imanin ba ko ba ko ba ko ba gane ba kamata yayi a ce to tunda kin kimfuda wannan sharadi to sharadin ki ya cika guda daya dama ko dai ya mutu sharadin ki ya cika na cewa sarauta yake ne ko ya ci gaba da rayuwa sharadin ki ya cika ce annabi ne to gashi ko ya cika kuma ya zama annabin ne sai kawai ki imani amma bata yin ba ko shine ala sahihi min ruwayati eh abu sa ruwaya sahiha akwai ruwayoyi kala kala da aka yi akai eh amma shi mai ashafa ya dogara da ruwayar wannan sahihiya da aka yi ta ruwayar وأنه لم يؤاخذ نبي جديد min asami ko shi ma kuma ga wani nan daga cikin labid bin asami shi ma wanda ya je ya tsafi ne yewa an eh lokacin da ya tsafi yewa annabi wato wani surkullansa aka je aka jefa a cikin wata rijiya ko eh wa uhiya ilayhi bi sharhi amrihi sai kenan sai ga sayyidina jibril alaihi salatu wassalam an turo shi ya zo da wahayi an zo an gaya wa annabi ko annabi ya yi wurin kwana nawa a gida a kwanci saboda wannan abin da aka yi sai aka zo aka gaya wa annabi cewa fa ga abin da ya faru labid bin al-asami shine fa ya je wata kulle kulle na wasu wasu wasu kulle-kullen da ya da haɗe-haɗe na sihirinsu can na jahiliya ya maka wannan ya kulle goma sha ɗaya ya je jefa a rijiya kaza ko saboda haka yanzu ka sa a je a ɗauko dandanan ya kira sai da na ali ya ce a tafi rijiya kaza a je a ɗauko sai da na jibril ya ce da shi to a sannan sai aka saukar da falaki da nasi da an karanta aya guda ɗaya kullun da aka yi sai ya warware aka karanta har ƙarshe duk suka warware sai manzo Allah ya zumbur ya tashi aka je aka kamo labid min al-asami me isa kai kaza me isa kai kaza kaza kaza to a ƙarshe dai alaihi salatu wassalamu shi ma din dai abuwar aka yi masa bai ma masa faɗa ba ma bai ma ja kunnensa ba wala a taba alaihi bai yi itabi gare shi ba bai ce baka kyauta ba wannan abin da zaka yi ka cutar da mutum kai kaza bai kowannan ba a ce da shi ba fabalan amma ballantana ma ya ce ai masa uku ba ballantane ma ya ce a rama ko ko cewa dan me isa zaka yi haka ba a ce ba ballantana kuma ya ce a kamo shi ai masa kaza ba haƙurin kenan da afuwar duk ana kawo misali ne duk annabi alaihi salatu wassalam ya wuce wannan kuma ya fi karfin ai masa wannan duka Allah ba zai bari ba in dai dan adam zai taba annabi alaihi salatu wassalam to take anan zai ga yadda Allah zai yi da shi amma ana so a nuna mana wata tarbiya ne a nuna mana wani halin da mu idan mun shiga to ga yadda ya kamata a yi duk lokacin da mutum ya ji wani abu wanda yake na rashin lafiya ko cuta kuma ya yi tsammanin cewa wani abu aka yi mata to ba wurin bokan zai tafi ba kenan boka makaryaci ne shi yake yin yake hada baki da shedan me za a yi ga yanda aka yi wa annabi ai shi isa aka yi wa annabin dan ka gani in ka tashi kai koyi eh kawai kai ta karanta falake da nasin kai ma ba kenan ba eh kawai shine hikimar amma Allah ba zai bari ana yi masa haka ba da ba dan ana so ya mana tarbiya bane ya nuna mana abin da ya kamata mu yi
kazalika lam yu'akhid Abdullah bin Ubay haka nan ma haka nan ma Annabi alaihi salatu wassalamu duk abin da munafikai suke mata waɗanda yake tare da su bai musu mu'akhaza ba musamman ma abdullahi ibn ubay shugaban munafikan gaba daya ibn sulal ko ko shi kowa dukkanin sahabbai sun san munafiki ne kuma dukkanin sahabbai sun san shine shugaban su ma eh amma lam yu'akhizuhu bai masa ba wa ashbahihi ko da makamantansa waɗanda minal munafiqina na daga cikin munafikai ko bi azimin ma nuqila irin abubukan da wato mutumin da yayi ba daidai ba ko wani abu in ga ya dake shi tace ban taba ji ba ban taba gani ba in kaga wannan ya faru to a filin daga ne sai an je yaki jihadi
wama da raba jadiman har yanzu dai ita take gaya mana cewa zikiril hasu kenan ba'adal ami yace ban taba ganin kuma ya daki wani hadimi ba ban kuma taba ganin ya daki matarsa ba duk yawan matan nan nasa guda tara ko ko to kuma an san jibilla an san fidira na mata yanda Allah ya halice su ai dama haka suke a saba da su su yi yanda suke so ai haka Allah ya halicce su ko ko a tarihi an sha sani an ji mala tarihin cewa ai annabi ya kaurace musu ma wata guda ko yayi tafiyar sa masallaci amma ba ba a ji tarihi ya ce sun yi kungiya sun tafi sun yi sun yi bikon annabi ba sun ba shi hakuri ba kamata ya ce sun yi haka ko to jibilla din ki fidira din kenan su biris kenan ko kuma ya dawo rana ashirin da tara ko mulmumini da ta ca kace sai wata ɗaya kace sai wata ɗaya na na kanka ka dawo yanzu ya ce ai wata yana yin ashirin da tara kuma yana yin talatin wai ya zauna ce an yi talatin ɗin mu ba mu damu ba kenan fa in matanmu ne aka za su ce ko sallallahu alaihi wasallama to bai ummul mu'min tace ban taba ganin ya dake mace ba kaga wannan ma ana ba mu darasi kenan sai mun yi hakuri kenan ko mu yi hakuri da su kuma su ba za su canja ba haka Allah yi su sai dai mu mu canja da rashin hakurin mu canja mu koma hakurin
waji'a ilaihi bi rajulin
wata rana an taba zuwa da wani mutum fakila hadha arada an yaqtuluka eh sai da aka zo da shi an masa kukumi an cakume shi sahabbai sun sun taho da shi kowa da takobin sa hannu an zo gaban annabi alaihi salatu wassalam aka ce ai wannan sadadowa yayi kuma mun fahimci cewa ba wanda yake nufi sai kai wai zuwa yayi yayi maganin ka ya rasulullahi ko eh da aka zo da shi mutumin ya rikice ya mauce saboda ya ga kowa da takobi kawai jira suke yi mai annabin zai ce ya riga ya san kawai a bakin kabari yake ya rikice sai an maimakon annabin ya iya Allah kuma kabira sai cewa ya lan tura'a lan tura'a an san ma lan tura'a karka damu karka damu shi fa da yazo an ci komo shi yana tsima kuma ya san abin da yazo amma sai aka ce karka damu lan tura'a lan tura'a karka damu karka damu ba komai ba komai eh eh na'am walau aratta zalika karka damu wannan abun ma da suka ce ka zo dan kai kai mun ta'adda da in ma harkan ka zo da shi kai baka isa ka mun wannan ba baka isa ba lan tusallit alayya kai baka isa ka mun wannan ba in ma hakan ka zo da shi ba ina gaya maka baka isa kai mun haka ba sai da ka kai karka damu nutsu tukunna shi kenan fa an gama sai a cika shi ya tafiyarsa kenan ku cika shi in ma hakan ya zo ai bai isa yi haka ba sallallahu alaihi wasallama na'am waja'ahu zaid bin sa'anata eh qabla islamihi wannan ka zaid bin sa'anata shi ma wani ne wanda ya wani mummunan nufi ko kafin ya musulunta shi zaid bin sa'anata din nan wani ba Yahude ne wanda Allah ya ba shi kuɗi, mai kuɗin gaske ne, kuma Allah ya ba shi ilimi mai ilimi ne da gasken gaske, ga kuɗi ga ilimi, ya haddace a taura ya haddace injila an ce ma littattafan da aka sauka duk kafin su annabi Musa kaf ya haddace su, kuma Allah ya ba shi dukiya mai yawan gaske, kaga ga ilimi. ga abin nan saboda haka duk wani abu na annabi ya san shi duk a waɗancan littattafan da aka faɗa ya sani saboda haka sai yake so ya zo ya jarraba sai yake so ya zo ya tabbatar da abin da ya sani din eh to kuma sai aka yi sa'a ko mu ce aka yi rashin sa'a musabbibul asbabi Allah in ya tashi yin abu zai iya yi gaba gadi ko amma sai ya sa sababi eh shi wannan Allah ya bashi dukiya me yiwa dan ta zamanto sababin shiga musuluncinsa ita za ta sa wata kyalla ba ilimin wancan da yake da shi ba ba sanin waɗancan annabawan da suka wuce ba dukiyar nan me yawa ita za ta sa saboda wata rana an sami matsala na ko a ce an samu wato ɗan ɗan tsanani a gidan annabi na rashin abin da za a ci an yi kwana da kwanaki ma ko ko ta ba a hura ba ba abin da za a ci an rasa yadda za a yi saboda haka sai annabi alaihi salatu wasalam ya je gurinsa tunda mai dukiya ne ya ce ya ranta masa kuɗi zai siya iyalinsa abinci sai ya ranta masa yana ba yahudansa sai ya ranta masa kuɗi to wannan shi yanzu shi za a gaya mana me ya faru bayan an yi rancen eh kuma ya aka yi ya kuma ya zo ya musulunta daga baya eh shi ne aka ce ƙabala islamihi ya taƙabahu dainan alaihi ko sai ya zo gurin annabi alaihi salatu wassalamu yana neman annabi ya taƙabahu ya biya shi bashin da ya bashi alaman kibaihi eh akwai bargo a kafada annabi alaihi salatu wassalam sai ya fusgo bargon bi majami'i ya cikume wato rigar annabi alaihi salatu wassalam ya kuma wato kaurara da zantittika baka da kirki baka kaza kaza irin waɗannan maganganun eh sun makala sannan yace bani abdul mudallon eh to kaji fa kaji mutanen nan sun saba faɗa baƙaƙen maganganu innakum ku wallahi wato iyalin wato iyalin gidan Abdul Mudallabi kakan Annabi fa kenan ko eh ku dai wato ƴan gidan Abdul Mudallabi din nan mudallo wallahi masu taurin bashi ne ku kuma a ruwayar Buhari da aka rawaito hadisi sahihi a lokacin da ya zo wannan saura kwana uku alƙawarin da aka yi da shi sauran kwana uku a biya amma sai ya zo ya ce ku dai iyalin gidan abdulmuɗallib ɗin nan wallahi taurin bashi muɗallin taurin bashi ne da ku ba kwa san biyan bashi sai rashin sa'a kuma ko kuma a ce yayi sa'ar fanta harahu umma sai rashin sa'a annabi yana tare da wanda bai da hakuri in ka taba annabi ko sai sai na umar yayi zumbur fil qawli kai kai ne zaka gaya annabi kaza kai kaza kai shi yana faɗa shi yana faɗa yana gaya masa bakaken maganganu yana gaya sai na umar bakaken maganganu eh a gaban annabi ana yin haka sallallahu alaihi wasallam suna fata wannan shi kuma annabi kawai sai dariya yake sai murmushi shi fa aka yi wa din amma ya tabassamu kawai yana ta murmushi da abu ya kai matuƙa yana nema ya ɓaci sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce ana wa huwa kunna ala gairi hada minka wajen umar sai ya ce a'a ku tsaya ya ce kai sai na umar kai ba haka ya kamata kai ba ai da ni da shi wannan cece kucar da kake ta yi kana ta faɗa masa bukaken magana mu ba shi muke bukata ba shi baya bukatar wannan ni ma bana bukatar wannan da kake yi ba shi muke bukata ba me to me me me kuke bukata zai faɗa annabi alaihi salatu wassalam da ka ringa wannan ramawa da kake yi da ba shi fa muke bukata ba shi ba shi zai yake bukata ba dan daman shi da manufarsa ya zo ni kuma da ka zo kana faɗa wannan ai ba wani abu da zai mun a wannan ko abin da ya kamata ka yi maimakon kai kai kai ta tare mun ta wannan hanyar kai ni za ka umarta bi husnul ka ce ya rasulullahi irin waɗannan mutane ba su da daga kafa ba su da kirki ka dinga biyan bashin mana ka ji fa ko ta'amurni bi husnul qarai ka dinga kyautata abu in an ce an yi alkawari lokaci kaza kawai ya rasulullahi ka dinga biyan su a huta ka a ƙara wannan to shi zaka gaya mun shi kuma ka gaya masa bai husni taqabi ka ce masa kai bawan Allah ai ba haka ake ba ai yanzu kaga wannan maganganun da ka faɗa ai cin mutunci kai kuma yanzu biyan bashin nan in zaka zo a biya ka bashin ka ka bi ta limana mana eh wani lokaci yayi ya kamata ka biya ni bashi na to kuma gashi ma an ce lokaci bai yi ba da ba sai ka bari sai lokaci yayi ba to shi ma haka ya kamata ka gaya masa ni ka gaya min wannan shi kuma ka gaya masa haka ثم كان na'am لقد بقي من أجله ثلاث na'am sai manzo Allah ya ce ya ce da shi to kai da ka zo ka faɗi cewa gashi gashin mu iyalin an- Abdul Muttalib ko yace ka manta cewa kwana uku yanzu ya rage lokacin da muka yi alkawari da kai Hmm? ai kwana uku ya rage ko amma yanzu ka zo ka ce gashi gashi haka faɗi waɗannan maganganu shikenan magana ta ƙare kuma sai me وأمر عمر يجريه ما له to ciko ya biyo biyu shi ya kenan shi ma shi sai na umar da ya wannan sai kuma aka ce to tun ka tsorata shi ko yanzu ka je ka- ka biya- ka biya bashin ba za ma a saurari ba za a saurari sai sai kwana ukun ta yi ba To, Eh, yanzu kai za ka je ka biya bashin wai sannan me dubu Ishirina Eh, kuma wannan tsorata shin da kai da bashi tsoro da kai ka ƙara masa kwano goma a kwano ashirin kwano ashirin za ka ƙara masa lima rawa- rawa'ahu ka firgita shi saboda ya san haɗinka kakkarfa ne kai eh to to na yi hukunci ka je ka bashi kwano ashirin dan Allah ka ji wannan abu da aka yi fa a biya shi yanzu ba za a s- bari sai kwana ukun ba kuma kai ne za ka biya kuma ka bashi kwano ashirin saboda ka tsorata shi ya firgita
فكان سبب إسلامه to shine shi- shine mahallin shahidi mahallin shahid kenan Allah ya riga ya sa sababin sai an yi wannan ƙariyar sai musulunta duk da ilimin da yake da shi eh aka ce wannan abin da aka yi masa sai ya zama to shine sababin da ya sa shi ya ya ya ya- ya- ya musulunta eh kuma kuma kuma duk yakin da annabi yayi a baya bayan ya musulunta kaf da shi aka yi hasali ma an ce a yakin tabuka aka kashe shi Mm. duk inda annabi za shi sai ya bi shi Mm.
وذلك أنه كان يقول ما بقي ما إيه.
بقي من علامات النبوة شيء eh إلا وقد عرفتها na'am في وجه محمد illa al-isnataini na'am تبركما ya ce abinda isa ma kuka gana yi haka ai dama ni na karanta a abinda na karanta na alamomin annabcin annabi duk gaba ɗaya ba wanda ban sani ba amma kawai guda biyu ne ban sani ba guda biyu ne ban gani ba to tun da ka gani tintintini ka musulunta ma tun da ka gani kuma me za ka zo kai wannan abin da ka yi to me me me musuluncin bai yadda ya musulunta a sannan din bane eh innaka la tahdiman ahbabta ko Mm. walakin Allah ya hadiman ya sha'u di ya sani amma ba ba a yadda ya musulunta ba tukunna sai lokacin yayi to lokacin yayi kuma biyin ne bai sani ba to yanzu gashi nan ka sani eh daman abin da ban sanin ba shine yasbiqu hilmuhu jahaluhu hakurin sa yana yana riga jahilcin sa ma'ana hakurin sa yana riga ramuwar sa in an masa abu maimakon ya rama hakurin ne yake zuwa dandanan to ga ɗaya nan na gani wala taziduhu shiddatul jahli illa hilma nabi kuma duk wautar da mai mauta zai masa ba abin da yake kara masa sai hakurin kanin kaninkin baninkin baninkin ka kai makura to ko baka sani ma ma ashe taimakon sa kake karawa shi ma karawa karawa yake ka kara yana kara hakurin kana kara cutar shi yana kara hakurin gara ma ka hakura ka daina kenan eh dan kai kuma aje a juye ya zamanto in Allah bai s- s- kaddara mutun ya musulunta ba kuma ya shiga uku Mm.
فاختبرته fahtabartuhu bihadha ina sane na- naje nayi wannan abu shine fahtabartu sai na jarraba nace to bari in ga waɗannan sufofin guda biyu da ban gani ba yanzu bari in je in masa in gani shine sai kawai sai na je na ga ai kaman yanda aka faɗa a littattafan annabawan da suka wuce wanda na karanta sai ko naga hakan ne والحديث عن M- ابنه sai mu kwana anan سلم anan za mu kwana insha Allah ta'ala goma har ta wuce eh mun rasa gurin kwana ne to amma dai zan kwana a nan saboda har yanzu ana maganar haƙurinsa ne da abin nan ɗin ina ganin mu kwana a nan da saura da yawa insha Allah ta'ala goben Allah ya kai mu inda rai da lafiya haƙurin da afuwar za a ci gaba da da yin bayani in Allah ya so Allah ya kara annabi fadila da wasila Allah ya kara mana sansa Allah ya sa shi ma ya so mu Allah ya arzuta mu da abin da duk zamu yi Allah ya so mu kuma annabin ma ya so mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu